بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu cikin kitabu tauhid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab idan ba a manta ba muna da cikin babin nan na sihiri insha Allah yau zamu zamu ci gaba daga inda muka tsaya mala ya ce wa an jindub marfu'an wajen matsayar hadisi na abu huraira da yake kirdugo abubuwa guda bakwai masu halkarwa ciki har da sihiri a ciki mala ya ce wa an jindub marfu'an hadisi ya tabbata daga jundub ko arwato hadisi daga jundub marfu'an wanda ya ɗaukaka shi zuwa ga manzan Allah ya ce haddu sahiri wato haddi na matsafi darbatun bisaibi shine wato a a fille kansa da takobi rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa qala amma sai dai yace as-sahihu mawquf abinda yafi inganci a hadisin shine wato magana ce ta jundub ba magana ce ta manzon Allah ba wa fi sahih al-bukhari hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari an bajalata bin abda daga bajala ibn abda qala yace kataba umar ibn al-khattabi umar ibn al-khattab ya rubuta mana wasiqa an iqtulu kull sahirin wasahira cewa ku kashe duk wani matsafi da matsafiya qala sai shi badala yake cewa faqatalna thalatha sawahir sai muka kashe wato masu sihiri matsafa guda uku wasaha an hafsa mala yace kuma ya tabbata daga hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaha amarat bi qatl jariya jariyatin laha saharata ta bada umarni a kashe wata baiwarta wacce ta yi mata sihiri fa qutilat sai aka kashe ta malai ce waka zalika saha an jundub kuma ya tabbata daga aikin jundub cewa shi ma ya kashe wani mai sihiri qala ahmad imamu ahmad yake cewa an talatati min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya tabbata mutane uku sun fadi cewa sun sun kashe sun kashe wato wani matsafi sahabbai uku sun kashe matsafa kowannen su an samu sahabi daya kaman jundub wannan aka ce shi ma ya kashe matsafi kamar shi umar ɗan khattab ya ba da umarni a kashe matsafi sannan kuma sai shi kansa wato banda jundun banda umar sai abinda za mu zo mu gasi hafsa sai hafsa ita ma ta ba da umarni a kashe wata bai wata matsafiya wata ta yi mata tsafi yau insha Allah wannan abubuwan da mala ya kawo su za mu bi su da sharhi ba mu ga wato martaba na kowane hadisi hadisi ko afiri da ya kawo da kuma manganun da malamai suka gina akan waɗannan ruwayoyi hukuncin mai tsafi da matsafi da kuma hukuncin wanda ya je koyi tsafin da kuma hukuncin wanda ke zuwa wajen matsafin shi ma bai hukuncin sa kaga daga nan da ya kawo an fara cewa wato kisa kisa za a kashe za a kashe to wannan nake nuna maka cewa wato laifin da aka yi ba karamin laifi ne ba kuma wato laifi ne a ko dai ka ce an kashe da haddi ko kuma kashe an kashe da kafirci da za mu zo mu je ra'ayin malamai akan wannan hadisin farko malai ce an jundun marfu'an hadisi ne daga jundub wanda ya ɗaukaka hadisin mazala yake cewa haddu sahir darbatun bisayf wato haddi na matsafi shine wato a sauta wiyarsa da takobi malai ce tirmidhi ya rawaito wannan hadisi sai dai ya ce asayu annahu mawquf yace abin da yafi inganci shine wannan ba magana manzo Allah bace magana ce ta shi jundub ya faɗi wannan magana kuma ya aikata saboda da tabbata dama can shi ya kashe wani matsafi kamar yadda zamu zo mu faɗi wannan wato akari da to wannan ruwaya kamar yadda malam ya faɗa ya tabbata mawqufan an jundub ya tabbata daga aikin jundub jundubul khair cewa ya kashe wani matsafi kuma ya tabbata ya faɗi wani wani magana mai ma'anan haka cewa lallai haddi na mai sihiri ya kamata a kashe shi wanda yake ruwaitowa yana ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah shine Isma'il ibn Muslim wanda imamu abdurzak ya fitar da shi a cikin musannaf ɗinsa ta hanyar sufyan ibn uyayna daga isma'il ibn muslim daga hasan al-basri hasan al-basri yace shi kuma manzo Allah ya faɗa kaga mursali ne wannan hasan al-basri tabi'i ne yace manzo Allah ya faɗa su kaga wannan shi mursali ne ba wannan riwaya tana cikin musannad ibn abi shayba musannad na abd arrazzaq as-sanani yake riwayatowa daga sufyan ibn uyayna daga isma'il ibn muslim al-basri daga hasan al-basri sannan imamu tirmidhi shi kuma ya fitar da shi da ibn qali a mawjam sahaba ta hanyar abu mu'awiyah abu mu'awiyah al-dharif daga isma'il ibn muslim daga hasan al-basri sai ya kara jundub jundubul khair cewa annabu ja ila sahir ya zo wajen wani matsafi fa darabahu bis sayfi sai ya wato fille kansa da takobi hatta mata sai da ya mutu wa qala sai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa haddu sahir darbatun bis sayf wato haddi na matsafi shine wato a kashe shi da takobi a sare kansa takobi har sai ya mutu wannan wato in an lura shine dai hadisin da malai kawo mana nan to kuma wannan mutumin da ake cewa shi kadai ne yake daukaka wannan ruwaya yana cewa daga maza Allah wannan magana ta ce shi ina da cikin isnadin dan suna to suna ruwaito shi ta hanyar Abu Muawiyah al-Dalil daga Isma'il ibn Muslim daga Hasan al-Basri daga Jundub Jundubul Khair bayan ya kashe matsafi sai kuma ce kuma ji maza Allah ya ce a haddin matsafi shine a kashe shi banda imam muslim da ibn qani at-tabarani a cikin mutamul kabir al-hakim a cikin al-musaddarak daga al-baihaqi a cikin kitabu sunan al-kabir duka su ma suna fitar da shi ta hanyar shi wani wannan mutumin isma'il ibn muslim daga hasan al-basri daga jundub al-khair da ma'anan wannan abin da muka faɗa a yanzu wato duka dai kaga kaga dai duka wato waɗannan hadisai waɗannan asarai kaga duka waɗannan hadisi duka waɗannan hadisai suna tikewa ne zuwa ga shi wannan Isma'il ibn Muslim al-Makki al-Basri shi sa malamai suka shi kuma mai rauni ne shi mai rauni ne har wasu daga cikin malamai kamar Imam al-Bukhari ma shi yana rawana shi rauni mai tsanani mai tsanani kwarai da gaske duk da dai wato asai a hakkin sa annahu yuktabu hadithu ana rubuta hadisin sa ana kuma karban hadisin sa in ya yayi daidai da sauran abun tattu amma dai shi ya kaɗaita da riwaya ko ba a karba Ismail ibn Muslim al-Makki al-Basri Imamu Abu Hatim ya ce ana rubuta hadisin sa da shi da Ibn Adi shi yasa al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa faqihun da'if yace faqihun da'if kaga bai ce da'ifun jiddan ba akwai majalisa kana ce da'ifun jiddan mai rauni ne tsanani mai tsanani rauni a ce kuma da'if mai rauni ne kawai a za ka ce mai rauni akan shiru to ana nufin cewa idan da za a samu wani ya wara masa baya to za a tabbatar cewa ya haddace kenan kuma kaga shi ya ce faqihun wato masani ne ba wai jahili ne ba ba jahili ne ba ba da zai zama watsatse ba sabanin shi Imam Bukhari saboda kaga dai duk yana tikewa daga wannan mutumin Isma'il ibn ibn Muslim al-Makki al-Basri sai dai akwai wani abu da nake duba shi Taysirul Aziz al-Hamid Taysirul Aziz al-Hamid sharhin kitab tauhid na shi dalib na jikan Muhammad Abdul Wahhab kusan akwai wani sharhi da yayi wanda wanda daga baya kuma aka zo aka kara rairayo ta aka yi fatul majid to shi asalin mai sharhin shi ne yarsa maltafi taisirul aziz al-hamid taisirul aziz al-hamid a sharhu kitab tauhid to akwai wanda ya taƙi littafin wani abu usama na nufin usama wani malami haka da ya taƙi littafin sai ke cewa to watakila shi wannan ba ba isma'il ibn muslim al-basrin nan bane sai akwai isma'il ibn muslim al-makhzumi sai ke cewa watakila wancan ne shi ba wannan wannan da ya faɗa ne yanzu to kuma shi ko saduq ne hadisi ne hasan to na faɗa saboda kar wa zama an abin nan wani ake wani yaje hasan hadisin abin da yafi inganci gaskiya wani ba zai yi a ce wannan hadisin zai ta wannan mutumin bane Isma'il ibn Muslim al-Makhzumi kamar yadda shi yake tunanin cewa shi ne ba shi bane saboda shi Isma'il ibn Muslim al-Makhzumi baya ruwaya daga Hasan al-Basri face mursala yana ruwaya daga Hasan al-Basri bai ji daga Hasan al-Basri ba to kaga ko da ba ka ce ba yanzu shi ne wannan kaga akwai inkizai akwai irsali shi yace hasan basri daga hasan basri a sahih wannan ba ba shine ba wanda muka faɗa ne yanzu al-basri al-makki shine ke ke riwaya daga daga wato hasan basri wata ya ya ya gina wa magana sani akan maganar waki ibn al-jarra ar-ruasi da yake cewa wai yarwi an al-hasan to cewa kuma yana riwaya daga wani ba yana nuna cewa kuma ya ya riske shi ba da yawa ana samun wasu suna ruwaya daga wasu mutane amma ba su rike su ba ba su rike su rike kamar shasul basri yana ruwaya daga Imran ibn Hussein ai amma haka bai riske shi ba so cewa kai wani yana ruwaya wannan bayan cewa kuma shi ya riske shi ko ya saurare shi saboda haka ba zai yi a dauki cewa wannan Isma'il ibn Muslim ya zama shine wani al-Makhzum ba tabbas shine al-maki al-basri sau da aka je kaga hadisin sa hadisin mursalan wato hadisi ne da'ifi hadisi ne wanda yake duk malamai suke ramna nashi manyan malamai kamar irin su al-bukhari irin su at-tirmidhi al-baihaqi a cikin al-kubransa al-mizzi al-zahabi har zuwa kan shi nasa albani suna rauna wannan ruwayan da malam ya kawo shi ta malam shi ma bayan ya kawo kalwa sai ya yi maka iddajiya yace amma imamu tirmidhi ya ce as-sahih annahu mawquf sahihi dai wannan magana magana ce ta jundub ba magana ce ta manzon Allah ba wannan yana daga cikin abinda wasu ke ganin cewa to ai shi kashe hadisin da yake cewa ba za a kashe mai malisi ai ba zaifi ne to wannan ba ba haka magana yake ba cewa aka cewa da aka yi manzon Allah bai faɗa ba to wannan ba shi ke yin kashe magana ba baki daya aba shi kin da kashin magana ba ya tabbata da shi ya kashe kamar da zamu zo kan hadisi ya tabbata shi ya kashe kuma sahabi ne ya tabbata Umar ya ya ya ya bada umarni a kashe ya tabbata kuma wato Hafsa ta bada umarni a kashe ya tabbata kuma Uthman bai mata inkari ba ya tabbata Umar da Abdullahi dan Umar shi ma ya yarda lokacin da Umar kuma ya bada wannan doka kuma duk sahabbai ba wanda ya taba ce masa idan me za ka kace mai sihiri ai matsala ba bai bada umarni a kace mai sihiri ba to kaga wanda ya ijma'i da sahabbai ke cewa dole me sai ya shi za a kashe shi ko da ba manzo Allah bai faɗa ba to sahabbai suna tare da annabin su ba sa iya yin wani ijma'i face akwai wani nace da suka fahimta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a saboda haka wato asayi a wannan hadisin hadisi ne wato mawquf jundub shine ya faɗa wannan wannan magana amma bari bari mu kawo abin da ya faru akwai kissa akwai abin da ya faru ba wai kawai da ya gasa misirin kawai je dauka a hannunsa ba wanda wani zai iya tunanin haka ce kawai in na ga misiri ya zuwa ni barin jan daudu ba tunda shi jundu ba da wata duka a hannunsa ba wai wali ne ba bai wakiltar kowa abin da ya faru kissa ce ta faru imam tabarani abul qasim al-tabarani ya fitar a cikin mu'jam dinsa da addara qutni a cikin sunan dinsa al-bayhaqi shi ma ya fitar da shi a cikin kitabu sunan al-kabir ta hanyar hushaym ibn bashir al-wasiti daga yace khalid ibn mihran al-hadda ya labata mishi daga abu uthman an-nahaji daga jundub cewa ya kashe wani mai sihiri wanda ya zama yana yana wato nuna sihirinsa a gaban alwalid ibn uqba shine gwamna na wannan lokaci kamar wani abu na wasa haka na majigi ke yi ana shewa ana samun wani wani abun nan shi ko alwalid ibn uqba sai kuma ya ta samu kai wato ya dan sassauci ina ganin kamar wani abu ne na wasa yake yi sai ya kashe shi kuma qala sai ya ce afata atuna sihra wa antum tubsirun kuna zakke ba sihiri ne alhari kuna gani kun fahimci cewa sihiri ne ake yi ba wani abu ne wanda yake za a iya saurara ko iya kallo ba wannan isnadin sa sahihi ne hashim hushaim ibn bashir al-wasiti babban malami ne tika babban malami ne sai madasi imamu ahmad ne kaga shine aka ce ya ruwato kuma wato ya sarraha cewa ya saurari hadisin da Khalid al-Hadda dama shi mudallis ne yana dan magudi haka bai ji hadisi bai ce ya ji to amma kaga anan shi cewa ya wato haddathani Khalid al-Hadda Khalid ya labatar da ni shi kuma da babban malami ne to in ya faɗi wannan to ana yarda ana yarda shi ma wannan cikakken kisan kana nema wato abin da ya faru shine al-Baihaqi ya karar fitar mana da wato cikakken kisan bari mu karanta ta baki dayanta al-Baihaqi ya fitar da wannan kisan a cikin kitabu As-Sunan al-Kabir yake cewa akhbarana Abu Sa'id ibn Abi Amr قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا بحر ابن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيع عن أبي الأسود أن, أن الوليد ابن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر cewa hadisi daga abul aswad cewa walid ibn uqba lokacin da yake gwamna a iraki an samu wani yal'abu bayna yadayhi sahirun a gaban sa wani matsafi zo yana wasa yana nuna wasan sa fa kana yadribu ra'sa rajul sai fille kan wani mutumi thumma yasihu bihi kharijan fayartar da ilaihi rasu sannan kuma idan ya fulla kan sai wani yaguwa kamar ya kira wannan ya kira wato ya haɗe ya ɗanyi wasu maganganunsa fayartar da ilaihi rasu sai wannan kan ya koma ya haɗe faƙalar nasu ya mutane suka ce subhanan lahi wato suka ce subhanan lahi yuhil mauta ai fa yana fara da matattu kenan ba kashi yana fulle ya ya fulla kan gashi kuma wato ya kasan iraki ce aka ce ba wai madina ba sai yake cewa wara'ahu rajulun min salihi min salihil muhajirin fa nadara ilayhi sai wato wani wani mutumi daga cikin mutane na gargaru daga cikin muhajirai na haka aka kira shi muhajirai inda ina ganin wannan wato ruwaya ce zaribi a kwarai da gaske a jundun ba ban sani ba dai sai an duba fa nadara ilayhi sai shi wannan mutumi mutumi na garin sai ya duba zuwa ga wannan shi matsafin falama karim na zakari yayin da aka aka gama kasuwan yau gobe ta yi ishtamala ala saifihi sai wato ta taro wato wannan dinsa ya ta taro takobinsa fa zahaba yal'abu la'ibahu sai wannan mutum ya ci gaba da wannan wasan da yake yi fa khtarata ar-rajulu sayfahu fa daraba 'unqahu daga sai daga nan sai shi ya silalo shi kuma wannan mutumi sai zara takobinsa sai ya fille masa kai fa qala sai cewa in kun in kana sadiqan inda gaske ne shi yana kashewa da rayarwa falyuhyi nafsuhu to rayar da ransa yanzu rayar da kansa magani fa amara bihi al-walid dinaran sahib al-jism sahib al-sijn sai shi wato gwamnan alwalid ya ba da umarni ga wani yaransa dinar wanda ke shi ke kula da wato gidan fursunansa ya ce a ji a saka yaushe wannan mutum da ya kashe wannan matsafin wa kana rajulan salihan shi kuma wannan mutumi mai tsaron gidan fursuna mutumi nagari fasita na sai ya sashi a kuku fa ajabahu nahwu rajuli sai amma ji da haka wannan wato gwarzantaka na wannan na shi wannan mutumin nagari sai wato ya kayatar da shi فقال تيتي أتستطيع أن تهرب ذاك إيه قدوة قال نعم سيتي إيه إيه قدوة قال فخرج تيتي فتا أبنك تفا أبنك تكا أبنك كوي فخرج تكا أبنك لا يسأل الله عنك أبدا كألا دو تنبيني ليسا نرئي وان وان دي يسوش فشيسا سبولا wato ɗaukaka addinin Allah ta'ala da kuma kaskatar da wato wanda yake ya kafuta yana shirka da da sihirinsa Imam Al-Baihaqi ya ruwaito wannan hadisi ta wato hanyoyi amma dai wannan hanyar da muka kawo ta fi wato dama-dama ta fi ƙarfi ya rawato ta wasu hanyoyi manta ba ka su da yan rauni amma dai wannan isra'i da muka kawo isra'i ne jayyid isra'i ne wato yararri isra'i ƙwarai da gaske malamin sa abu sa'id shine muhammad ibn musa ibn abi amr ba amintacce ne shi abu abbas sunansa muhammad ibn yaqub al-asam muhammad ibn yaqub al-asam shi kashi babban malami ne tiqatul hafiz babban malami na hadisi yana daga cikin malamai na su alhakim annai saburi wani abin mamaki an ci ana cin shi al'asam saboda wato baya ji sosai malami da sosai amma daga baya samu matsala zai da baya so a cin shi al'asam din to amma amfanin a faɗa mashi wannan malaman hadisi wani lokaci za ka suna gaya wasu daga cikin malaman su wani suna ka iya cewa kan za ka ji daɗin sunan ba to amma amfanin haka ana iya samun wani lokaci a tsabaka ɗaya tsabaka ɗaya a samu wani malami sunan shi ɗaya yana da wani takwara kuma shi ma kuma babansa shi ma takwaran wannan mutumin ne shi wancan za'ifi wancan kuma fika kuma ya zama duk suna ba da hadisi ya zama kuma suna da wato ɗalibai iri ɗaya to idan ya ruwaito in ba a ce wace al'asab abu shi lakabi ba to kaga shi ma kansa an bai da hadisi ya zama kwantar kins saboda haka saboda kiyaye addinin suke suke ɗaukan wannan lakabi din al'asab kaga dai wani lakabi ne da mutum zai ce kila ba baya so ko wani abu to amma wato ba shi kadai ne ba idan ba a yi wani ba za musamman kuma wato a dabaka akwai wani shi ma Muhammad ibn Yaqub al-Akhra sunan su daya kusan kusan tsakanin su ma da mutuwa shekara biyu ne kawai wancan wanda ya rasu 440 344 wancan daya kuma ya rasu 346 kaga shekara biyu kawai kuma duk sun hada dalibai daya kuma duk a gari daya a Naisabur to in ba a ce wannan al-Akhra ba a ce wannan wancan Abu Abdullah al-Akhra wannan kuma Abu al-Abbas al-Asaf haka ake kira su sadaka shi ma hafizun thiqa ne yake ruwaitowa daga wato Bahar ibn Nasr al-Khawlani al-Misri wanda yake shi ma amtacce ne Yunus ibn Abdul Ala ya wasaka shi da shi da Abdurrahman ibn Abi Hatim yake ruwaitowa daga Abdullah ibn Wahab Abdullah ibn Wahab ai duk wani wanda yake kafin tafin Maliki ya san shi babban almajirin Imam Malik din nan babban malami faqihi dan kasan Masar kuma dalibi ga Malik dalibi ga Lat ibn Sa'ad dalibi ga Amr ibn al-Harith al-Madani al-Misri yake ruwaitowa daga Ibn Lahiya to ibn lahiya shi da'ifi ne babban malami da aka san masar amma bai da'ifi ne mai rauni ne saboda ya sami tagayyar bi akhara ya sami wata isa kurkuce hada daga baya to amma in kullu wannan ruwaya ruwaya ce daga ibn wahab shi kuma ibn wahab da amma kuma suna daga cikin da suka kiyaye hadisin shi wannan mutumin da ibn lahiya saboda haka shi da mai amtace ne babban malami ne amma dai kuma ba a karɓar ruwaya sai ruwayar wanda suka saurare shi lokacin yana gari ga raudinsa bai samu yar matsala ba shi daga baya an ce ya sami yan gobara da sauransu sai ya cinye takardun kuma da yanzu yana ba da hadisa kuma yana bayar ba ba in yadda yake bayarwa a baya ba saboda haka malamai suka kunde min hadisansa sai an samu wani ya wafaka masa to amma wannan ibnu wahab ibnu wahab shi yana ce muku faqihu misr a shi ma a gamsa din yake kuma ya kiyaye hadisin shi wannan wato wannan bawan Allah saboda haka hadisi ne abul aswad shine muhammad ibn abdurrahman ibn nawfal shi ma tika ne wato aljama'a bukhari muslim abu dauda annasa'i ibn majah da sauran alkutubu sita dai duka sunna sunna da ruwaya daga wajensa shi wannan sun roto hadisin sa abul aswad muhammad ibn abdurrahman ibn dawfal da haka hadisi ne wanda yake ko kace hasan al-isnad ko kace jayyid saboda shi wanda ake za a iya tuhuma shi ne ibn lahiya ibn lahiya kuma kaga abdullahi ibn wahab shike ruwayar sa a wajensa mun faɗa cewa kaga cewa rajulun min al-muhajirin kaga akwai abin duba kwarai da gaske ba na tsammanin jindubul khair ya zama ya daga cin muhajirai ina ganin gaskiya sai an duba wannan amma a nan ma kaga jindubul khair muka na faɗa amma wai ba yanzu da sabani wajen tantance tsakanin jindubul khair wane ne jindubul khair ne ko jindub bin abdullahi al-badr jindub bin abdullahi al-badr shi muka fi sani shi kuma wato yaro ne shi wannan ma lokacin da bazala ya rasu amma dai sahabi ne irin sa abdullahi dan abbas sauransu to ashe ake tantama wai wanne ne a cikin a cikin waɗannan jundubul khair ne ko ko jundub ibn abdullahi al-bajali wasu daga cikin marwaya sai suka san suka mashi suna da jundub ibn abdullahi al-bajali saboda shi ya fi shahara kamar tabarani haka ya sanya hadisi wannan hadisin a musnad na na shi al-bajali to amma dai gaskiya ba shi ne ba ibn qani ne tashi sai ce jundubul khair haka ya kira shi kuma sauran manyan malamai da suka tarjama suka bada tarihin malamai waɗannan sahabbai guda biyu in suka zo wannan hadisi suna sanya shi ne a cikin jundubul khair sai su ce qatilus sahir wanda ya kashe mai sihirin nan to kaga ba shine ba wannan jindubul khair jindub bin abdullahi ko kuma jindub bin ka'ab al khair al azdi wannan shine wato ya rawaito wannan hadisi saboda kaga wannan hadisi ya tabbata cewa jindub din da yazo ya ga wannan mutum yana yin sihiri din sai ya sai dau mataki a kansa shi bai iya hakuri ba so to ai kaga abin da yasa bai iya hakurin ba ga manya-manyan masu gari suna kuma tsaya a wajen suna gani su ba kuma suna gani wani abu kamar ba koyi gani suna gani kamar abin shakatawa ma suna gani duk da abin da zaka fahimta shi ne wani mai sirrin ba musulmi ne ba daga ajani ne wanda suke wani ba musulmi suka shigo suna wato kila suke bari su zo gaban sarki ko sauransu sauran gaban jama'a su ba su nishaɗi su yi musu wani abu na majigi kamar yadda dai ake yi ba sarakuna saboda haka da ya zo yana yi kuma sai shi ya fahimci cewa shi wanda sihiri yake yi wataƙila kuma ya ga ba da niyyar ɗaukar mataki shi zai zo da mataki a kansa za mu zo yi magana kan wannan ɗaukar mataki a meye matsayinta a wajen malamai ya ake ake ɗauka shin za a iya wani ya zo ya ga wani a ce wani ya zage maza Allah kawai misali ya ce bari je ni ma da mataki in kashe shi yadda wasu ke yi ko kuwa za mu yi magana akan wannan insha Allah amma dai abin da nake son a fahimta a nan wannan kaga aikin aikin jindubul khair ne ba magana maza Allah bace to muka ce aikin sahabi ne wannan aikin sa ne daga da ijtihadin sa ne ko kuwa a'a aikin sa ne daga wani wata sunna ce daga manzon Allah a ɗayan biyu ce eh tunda sahabi ne ko dai fahimta sace ko kuma a ya ji wani ilimi daga manzon Allah to idan ya kasance ijtihadin sa ne to kaga abin da zamu faɗa shine wasu daga cikin sahabbai sun mara masa baya bal ba a samu sahabi ma da masa ita masa inkari ba za mu yi magana kan shi wali ibn uquba me yan matakin da ya dauka akan shi shi wali ibn uquba akwai magana akan sa za mu magana shi ma kan shahabin ne amma dai za mu magana akan me hujjar da yasa shi kawai a gaban sa gashi ana sihiri bai hana ba za mu magana kan wannan saboda wasu daga cikin musamman yan shi'a sun da kuma wanda suke makiya sahabbai sun rike wannan wannan ruwaya suna wato tuhuman alwali ibn uquba suna cewa ma kaga za a iya samun wani wani wanda ke rayuwa da fasikanci sahabi kuma to magana na ba haka take ba za mu zo mu magana a ajiyar da abin yake amma dai anan kaga in ijtihadi ne daga wajensa to sai sabbi sun mara masa baya Umar da Khattab ya mara masa baya kusan doka ma shi yasa abin sa doka wasiƙa yayi sannan kuma Hafsa ta mara masa baya sannan kuma gashi Uthman ibn Affan sannan kuma gashi ga Ibn Umar ko da jindubul khair shi bai shahara da ilimi ba a cikin sahabbai amma kaga dai Ibn Umar ya shahara da ilimi umar dan khattab shi da ba shi ai al-faruq ne ma wannan shi shi ai babba ne ma a cikin shi a cikin masu ilimin a cikin masu ilimin shine su ne gaba gaba Uthman ibn Affan shi babban malami ne shi kansa babban kuma khulafa'ur ashe khulafa'ur su guda biyu sun yi mazala kuma ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i rashidina sannan kuma ga kuma ibn Umar shi ma ga Hafsa kuma yarsa Hafsa ta ce kuma aje akan shi kaga dole ta kanto da abu ne daga cikin sunnan mazala sallallahu alaihi wasallam saboda ko da ba ishtihadin jindub ne wannan to sahabbai sun mara masa baya in kuma an riga an ji in kuma kawai ya ji wannan magana ce daga maza Allah ya da wata sunna ne to kaga wannan da ba shi maka shi maka mata ba a karba an sami hujja hujja kai tsaye abinda kawai za a fahimta shine shi wannan gwamna din shi wali bin uba gwamna ne na Uthman bin Affan gwamna ne na Usman bin Affan shine wannan abin ya faru da shi to wataƙila shi jindubul khair ya ga wato akwai wato kusa ka ita jahala da kuma yadda jama'a suka zama suna sun karkata suna jin daɗin kallon sihiri din har wato tunda shi wannan walid bin uqba ya daga cikin muslimatu wato amil fathi ina tsammanin ga wanda ya karanta gazuwa na badal mustalik ai zai ga wato akwai kistar shi a wannan waje shi wannan alwali bin wato bin uqba na ji kamar mun yi za ka tuna shi a yana jin mun abace shi a siran nan na ujuza bi'iyya to shi watakila shi abinda ya dame shi abinda sa ya kama shi wannan wannan wato shi wannan jundub din kaga ai ba shi ba cewa idan me ya kashe shi ba kuma ko da ma ya ce dan me ya kashe watakila shi bai san hukuncin bane amma dai ya kama shi yana mishi inkarin me yasa ya dau doka bai zo ya tunda ai shi ke da haƙƙi ya kashe shi sai ya ga ya sai ya ga ya dau doka a hannunsa sai ya saka ya shi kaga anan ba yana musu inkari bane shi wanda kuma wali bin Uqba kamar da muka ce fada yana da tana daga cikin wanda suka musulunta amul fathi a lokacin da aka fatahu makka shekara takwas bayan hijira tana daga cikin wanda wato kuma tana daga cikin wanda al-mu'allafatu qulubuhum tana daga cikin wanda aka rarraki zuciyarsu wato shi a lokacin da suka musulunta tana daga cikin wanda mazala ya dinga rarraki zuciyarsu har daga bayan musulunci sai yake tutu yana a kansa ne wannan ayan da Allah ta'ala ke cewa in ja'akum fasiqun bi nabai fatabayyanu akan shi ne ta sauka mazala ya aike shi wajen bannin mustaliq ya je ya a matsayin jabi a matsayin wanda zai tattaro wato abin da zakka shi dan uwan Uthman bin Affan kaninsa ne amma ta bangaren mahaifiyarsa kaninsa ne wato a shekarun akwai dan tazara sosai to sai shi mazala ya aika ya aika shi wajen bazin musalik ya dako wannan dukiyar zakka to shi da ya je haka sun fito za su tarye shi haka sai suka yi wani fitowa kamar za su yaƙe shi shi kuma sai ya tsoro ya gudu to dai zo jama zala take cewa waɗannan ba su ai sun yi ridda ne waɗannan waɗannan mutane sun yi ridda zala haifa cewa to a hada Khalid bin Walid kawai a hada baya ka ji a ji a yaki sai suka zo da sauri suka zo mazala suka ce su ba wato mun ga dan sa'on ka mun ga juya kuma daga baya me ya faru to shine wannan aya ta sauko cewa in ja aka fasu kuma bai fata bai idan fasiki ya zo muku da wani labari to ku zo ku tabbatar nan kaga wasu suka ce shi ake cewa ko da sauran wanda suke kin Uthman bin Affan dan uwansa da sauransu ai ga yanan Qur'ani ya kira sahabi da fasiki dan me za ku ci sahabbai da dukkan su adalai ne to to wannan kaga ba wannan maganar ba na tsaya akan wannan saboda me magana akan wannan walisin da ban hadisi kamar kawo shi anan kaga na farko ba ba wai ƙarya yayi kaulan wahidan ba zuwa suka yi za su tare shi ga alaman kamar suna neman su masa situmbi akan sa ya gudu shi da kawai laifinsa shine ya je kuma mai hukunta ce shi fa ga abin da yayi sai bai nuna wato ragwanci shi a fili ba sai ba da labarin ya ba da labarin yadda zai a fahimci cewa sun yi ridda har za a je a yake su kaga wannan wato ina ma ta jabana la annahu ta'ammada al-kadhib ba wai yayi da wato ya haka nan kawai ya kirkire ƙarya ba ya faɗa ba amma duk da haka wato Allah ta'ala tunda Allah yana da daman ya kira ko kowane bawansa in yayi wani abu ba daidai ne ce ka zama azzalimi ya ce ka zama fasiki duk ya ga dama yana yi mutum ya bawansa wannan da ya ya ce sahabbai fasikai sai ne shine ya faɗa amma mu ne bai halta mu faɗa ba shi mai na sama ya isa ya gaya na ƙasa da abin da ya gada ba miji ya yakan gaya matarsa abin da ya gada ba ya mata fada uba na gaya mahaifinsa wato yana gaya ma ɗansa amma ɗan zai gaya ba to balle kuma wani shi kuma wani da yake ƙasa da ɗan ma ƙaninsa ya ce ai baba ya ce yana ce maka kai mutum banza ne ba zai faɗa wannan maganar ba saka Allah ta'ala shi ne ce in ja aka fasikon bai labai shi shi ne ce fasikin kai me yana kan da zaka ce fasik babu kuma wannan abu na farko kenan abu na biyu shi wannan kamar da muka bayana daga cikin wanda waɗanda manzo Allah ke tallallashin su wasu daga cikin dokoki ma bai bar su ba har sai bayan wato bar manzo duniya wasu daga cikin dokokin musulunci da aka da aka abin nan kuma manzo Allah wani lokaci yana yin wannan wasu dokoki sai a lambar mutane ga wanda ya riga ya saba da abin kar kuma ta mutane sun saba da shan giya larabawa to shi daga cikin wanda rashin kin shan giya yana ya rinka masa wahala shi wannan shi wannan wali bin ukba har wata ne sun da ke gwamna ma Uthman din ya sha ɗin da ya sha ya je musu sallar ka'abu sallar ka'abu ya ka'abu daga aka je aka shaida kuma Usman bin Affan bai yi san kai ba aka tabbatar da shaida ya sa aka masa bulala da ya sa aka masa bulala kuma a gaban sa Usman a gaban sa Ali bin Abi Talib a gaban sa Al-Hasan wata riwaya ta cewa Al-Hasan bin Ali ma shine yayi ma da Ali zai zai yi duka Usman ya ce ma Ali ya tashi ya zane shi Ali kuma watakila ko ya ba shi tausayi ko wani abu sai ce dan sai tashi Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib kaga dai an dauka akan sa daga baya kuma sai mutunci shi tattatu yadda maza Allah ya ringa sa ya ringa sa zato a kansa sai mutunci shi mutunci sai tattatu ya zama wato ya kyautata imanin sa ya kyautata musuluncin sa har lokacin da aka ake rigima tsakanin Ali Muawiya shi bai shiga ba kaga yana sai ya shiga duk da wasu na cewa ya riga wasu bakoki yana wato kaman goyen bayan Muawiya amma kuma shi bai shiga yakin ba kuma daga baya wato mutunci shi ya kyautata sahabbai abin da zai sa zaka fahimta fahimta nan sahabi na iya laifi sahabi yana iya laifi ko ko sagira ko kabira yana iya yi amma idan yayi ba sa dawoma kuma suna tuba ubangiji yayin da yace radiyallahu anhum din ne yace ya yarda da su to ya riga san cewa ba za su dawoma da wata wata wawa kake laifi ba irin kawai mutum mutum zai zai mutu a dudun mushe bai san a wata a wani a wani abun nan ba amma waɗannan sahabbai ba za su tauba wannan kuma kaga baya cikin manya manya sahabbai baya baya cikin su Abubakar da Zakati su Umar da kuje zage su daga za ku zage su wani daga cikin wanda suka musulunta zuwa ɗan shekaru biyu kawai ya yi da manzan Allah kuma wato aka dinga lashinsa lokacin ce bai ƙarfi ba a lokacin ko wa awa bin abi sufiyan in za ku tana lokacin da aka yi gazo fulai ai shi ma lokacin nan hajin daɗi ya fara yi ma a zuciyarsa lokacin da ya ga an fara yi ma musulmai wato ƙofar rabo ya ce to a yau za mu ga ku ya za a yi za mu ga ya za a ƙaryar mai ƙarya shi ma lokacin musulunci bai ƙarfi ba amma daga baya musulunci ya ƙarfi shi kuma imani dama haka yake lokacin da ya shiga zai zo kamar bai da ƙarfi kamar bai da ƙarfi amma daga baya kuma sai ya zo zama wawa keken dutsen uhudu ba iya jure shi so da haka alwali bin uquba baya cikin wato duk da sahabi ne wato duk da yayi wannan wadannan abubuwan ka ce ya sha giya ko ka ce wai ayi a gaban shi ana wani sihiri wanda kila shi bai san hukuncin mai sihirin ba daga cikin abin da malamai ke faɗa shi wanda kila shi yana halatta cewa shi wannan mai sihirin tunda ba musulmi ne ba ya halatta ya zo ya tarin dundunan ko wata kila ma bai ma fahimci sihiri yake ba shi shi sa ma bai masa inkari me yasa ya kashe mai sihirin ba ya masa inkari ne dai me yasa ya dau duka a hannunsa wanda kuma kaga yana yana da yana da wato haƙƙi kuma bayan yayi wannan laifin da yayi waɗannan laifukan da yayi aka tara Usman Usman su Usman sai ya cire shi daga mulkin kaga inda ba dan Allah yake ba shi ma da sai a ce ya yarda kola amma bai yi ba saboda haka kar duk wani wanda kaje cewa yana inda malamai ijma'in malamai akan cewa sahabbai duka ululun ne tiqat duka amintattu ne bayan Allah ne ubangiji ya yarda da su to haka take ila iya kare wasu sun wasu girma an za ka hada abubakar siddiqu da wannan mutumi ba za ka hada shi da shi ne ba za ka hada shi da shi ba ba za ko da ba auye ba za ka hada shi da shi ba to amma tare da haka ba za kuma sa mu saki baki muna zage shi ba muna cewa an gashi ya je yayi wani abu ana wani sihiri a gaban sa akwai wato uzuri da za ka iya yi ma mutum musamman kuma shi ba shi ke sihirin ba wani abu ne aka zo ana yi na dan ban dariya na sa nishadi ya ganin kamar wani abu na nishadi ne kuma wato abin ya tabbata ba babu wato ba na nishadi bane aka dau doka akan sa akan shi wannan bisiri ne sai hadisi na na biyu da zamu karanta ina da ai wannan babu wani daga cikin abin da malamai ke siffar da shi wani alwali bin uquba da shi shine wato mutum ne wanda ya jagoranci kwarai da gaske ko mutum ne shuja mai barde kwarai da gaske ya san ya iya siyasan jama'a kuma mutum ne wanda ke da jarumtaka kaga irin wannan ai dole zaka za a iya bashi shugabanci kuwa duk mai irin wannan sifa in an bashi shugabanci ba wani abu bane ko da yana da wasu Khalid bin Walid nan da kuke ji shi Khalid bin Walid ba malami bane shi ma yafi yafi ido a wannan harkar da yake yi inda ya sura saboda haka dan aje wani sahabi ya wani laifi duk ba za ka ce wai sahabin ka ci da mushi rigan mutunci ba a'a musamman kuma irin wannan kaga da muka faɗa cewa yana da yana da uzuri sai hadisi na gaba shine hadisin malamin ke bisa yi bisa yi bukhari an bajala bin abda cewa umar dan khattab ya aika musu cewa aje duk wani mai sihiri da wata mai sihira da wata matsafiya a kashe ta wannan magana ce ta umar amma anan kaga in kun zaka ji malama ya ce wa fi sahih bukhari abin da zaka yi tsammani shine wato bukhari ya fitar da wannan hadisin cikin sahih littafinsa to kuma malam gaskiya ba wato bai bi dace anan ba Imam Bukhari ya fitar da asalin hadisin amma bai fitar da wannan kissan ba ya fi da wani hadisin amma ya gutsu ne bai da wata hadisin ba ki ɗayansa ba shi kuma inda maliki sai ya kafa hujja da shi shine wato hukuncin mai sihiri shi kuma wannan shine inda ma buhari ya gutsu ne kaga bai kamata ya ce bukhari ya rubuto ba bukhari bai rubuto wannan a cikin littafinsa ba sai dai wato abdurrazzaq as-sanani ya fitar da isa ya fitar da ita ta hanyar ibn jurais ibn jurais ya ce akhbarani amr ibn dinar amr ibn dinar babban malami a kasan maka ya yace ya bashi hadisi qala yace sami'tu bajala naji naji bajala yuhaddithu abu sha'ta yana ga mu abu sha'ta wa amr ibn aus ina ba su labari hadisi ne mai tsawo zan yanke sai ya ambaci hadisin wato da tsawon sa a ciki shine shi bajala yake cewa kuntu katiban da juz'i na kasance sakatare ne ma juz ibn ibn muawiya wato gwamna na wannan lokaci na garin da shi yake ammo ammil ahnab bin qais kawu yake ga al-ahnab bin qais wa atana kitaba kitabu umar qabla mawtihi bi sana sai wasikan umar dan khattab ya zo mana kafin ya rasu da shekara daya an yaqtulu kull sahirin cewa ku kashe kowane mai tsafi wa farriqu bayna kulli bi mahramin min al-majus kuma duk wani wanda yake ba ma guje to al-majus dai sune jama'a gudawa an fita al-majus shine wanda suke mutanen farisa da sauransu da suka musulunta ba sa kan wani littafi kawai bautar ranarsu da suke da bautan sun burbura su saboda haka to shi ne su suna iya aure mutum da muharar masa kawai ya aure abinsa ka ba ce ya aure matan mahaifinsa yaro kaga wannan muni ya yi akwai da sai umar yake to ku je a riga raba su duk wanda aka samu ya irin wannan aure din nan munin ya munin ta yi yawa to a raba su ko dole aka samu yana yin sihiri to shi ba a kashe shi wannan sinadin sinadin ne sahihi abdulmalik ibn jurayj ya sarra kun kun nace akhbarani amr bin dinar shi yace akhbarani to shi ma yana da wannan matsala ta ta disanci ba gudi da ake danyi na isnadi to amma nan ya faɗa akhbarani saboda haka babu wani matsala akan wannan wannan sanadi sanadi ne ingantacce kuma sufyan ibn uyayna al-makki al-basri al-makki al-kufi shi ma ya masa mutaba'a ruwaya suna cin wato al-um na kitab na imamu shafi'i ta hanyar al-shafi'i al-bayhaqi ya fitar da shi a cikin al-kubra sa yake rubutuwa daga ibn dinar daga bajala daga ibn abda daga shi yake cewa umar dan khattab ya aika musu wasiqa yake cewa su kashe duk wani matsafi da matsafiya a kashe su kaga a zahirin abin da zaka zamu fahimta a wannan wannan wato asali da makaranta umar ya ya ce a kashe duk wani matsafi da matsafiya ba tare da duba da cewa musulmi ne ko musulmi ba yace a kashe shi kawai dan cewa ya kawai a kashe to amma dai zahiri abin da zamu gani kamar ba da alamu ba musulmi ba musulmai ne ba abin da muka cewa ba musulmi bane shine wato dilalatul liqtiran wato idan waɗanda aka hada abubuwan da Umar ya faɗa a ciki ai hadisi ne mai tsawo aji an duba yana cikin musannaf na ibnu musannaf na Abdurrazzaq hadisin yana kuma cikin kitabul um na Imam Ash-Shafi'i yana kuma cikin Sunan al-Baihaqi na al-Kubran sa za in an ji alwa za ga hadisin an ya faɗa abubuwa ne da yawa daga cikin abin da ya faɗa ya faɗi cewa wato kar a rika bari waɗannan maguzawa su rika auren yan uwansu muharramansu ko kuma dai muharrame wanda babu aure tsakaninsu a shari'a amma suna aure suna auren su ya kuma ce kuma in a cikin su masu sihiri a kashe su ya kuma ce da can tunda da can wato hukuncin sunna ta kawo masa akan cewa ya halatta a karbi jizya ma majusawa ko bai halatta ba kusan abin da fi shahara a shari'a shine ana karban wato jizya ce haraji ne wannan harajin da ake karba akwai bacci tsakanin jizya da haraji amma dai mu yanzu hausa amana cewa haraji ko wannan jizya ne da ake da ake karba da ake karba ana karba da wajen ahlul kitabi ko na nasara ko kuma ko kuma wato yahudawa amma majusawa ba a yi magana ba kamar a ce wanda yake shi bautar tsabbur na su kawai yake yi ba a yi magana ba saboda saboda wato ba a samu sanadi ingantacce cewa maza Allah ya faɗa ƙarar Qur'ani ba maza Allah bai faɗa cewa Allah ya mishi wahayi ba amma dai an samu da shi ma Umar bai san wannan sunan ba sai wato abdurrahman bin auf ya gaya mu cewa manzo Allah ya riga ya ya sunnanta masu sunnata ahlul kitabi su ma yanzu ya kuma yana karban ya ce a rika karban wato jizya to ya daga cikin abinda Umar ya aika yake cewa to kaga ku karbi jizya ya daga yanzu masu waɗannan majusawa kuma in an same su a kashe kuma idan wato an sami suna auren wato muharramansu to a raba su ya kuma ce idan suna yan wani zamzama zamzama wani magana ce suke yi magana ce suke amma ba da baki ba ba kuma da hannu ba kawai da hanci da kuma makogoro in za suna ci abinci wani magana kawai suke yi haka dai su suke gane maganar su to kaga in aka bar su suna yi su ajamawa aka bar su suna yi sai su je su linka makici ga musulmai aka umar ce a hana su ka ƙara bar suna yin wannan manganu kuma kuma Allah kalli zai su koya ma wato musulmai wata wani mummunan dabi'a sai aka umar ce a daina to abin da sadaka mana waɗannan abubuwan duka kaga idan muka duba da yatul iqtiran abubuwan da aka har hada Umar ya aika wasiƙan duka kaga din yana magana ne akan wanda ba su ne ba saboda kaga idan kaga anan Umar ya ma ce a kashe harta wanda yake tsaji wanda ba musulmi ba naga wanda naga musulmi kaga bil ahra musulmi kenan wannan shi yasa wato na kawo na kawo haka saboda kuma abin da kamar na maka cewa wannan ba musulmai ne suke wannan wannan sihiri ba saboda musulmai a lokacin ai ba su jima ba matsala ya riga ya tsarkake su matsala ya riga ya tsarkake su a lokacin umar ai da sauran abubuwa sosai sau da zai wahala a cewa musulmai su suke yin wannan sihiri din suke wannan abubuwa don saboda lokaci lokaci ne da da ake da kanti kuma inda akwai a lokacin Umar to da kaji abin ya fatsa ya shahara sabanin shi malam anan a cikin wato mas'ala mas'ala da ya kawo mana ta ta karshe a tamina sai ya ce wujud hadha fil muslimina samuwar wannan a cikin musulmai kaga wannan sai ka tsammanin cewa kamar musulmai da suke wannan tsafin wanda kuma kaga yadda muka kawo zahirin waya ba su suke yi ba sai dai an samu a cikin daular a cikin mutanen da suke karkashin daula ta musulmai wasu suna yi wataƙila ya kamata ce ne a cikin waɗanda suke karkashin musulmai amma idan kace filin musulmi sai a tsammanin cewa musulmai ke yin wannan azabul umar wanda kuma wato a ruwayan kwata-kwata ba ta ba ta nuna haka saboda haka istinbatin da malam ya anan idan muka zo a wannan fage insha Allah za mu ƙara magana kan cewa magana magana sa ba a sake ta take ba lalle magana ne magana laisa ala itlaqi a to wannan kaga muka ce umar ya ba da izinin a kashe har wanda ba musulmi ba to ina ka shi kasa wanda ba wanda ba musulmi ba wanda kaga zai ƙara ɗabbaka wato abinda malamai ke faɗa cewa ko da an halatta ma kafirai su wasu abubuwa na da ya jabanci addininsu nasu na kansu da kuma wasu abubuwa da mu addinin an haramta amma su su su haramta ma kansu ba kamar shan giya da sauransu ko da an hana su wannan to haramun ne zo su dinga yadawa a cikin al'umma in suna wani laifuka da su dinga yadawa cikin al'umma za su lalata mana gari to dole za a hana su wannan shine magana gaskiya za a hana su ba kuma za a bari su rika yi ba saboda haka diya yayin da aka sami wasu wasu kafirai suna cikin wato daula ta musulunci amma kuma suna yada wasu wasu banna a ban kasa ko a fili ko kuma ana tsammanin wannan abin da suke yi za su iya darta suwa su koya musulmai sun ba ko kuma musulmai su koya ma haka nan kawai ba wai ba wai sai sai sun ce zo in koya maka ba a kawai tasirin su ya zama suna tasiri ga musulman to wannan duk ya halitta aje a wato hana su haka zalika in suka zo da wani abin da yake ya ci karo da sha'ayin islam shi ni kaga ya ci karo da sha'ayin islam wani babban dokokin musulunci da aka da aka kamar a ce ne za a bar su rika gina coci iri iri kawai kowane gari kowane anguwa zuwa su gina nasu coci a ba su yanci ko a ce kowace makaranta in makaranta ce ta musulmai a ce za a bar su gina coci to dole ba za a bar su ba saboda sha'ayin ne ta musulunci saboda musulunci ya'lu wala yu'la alayhi shine sama Allah ya sha addini ne saboda ya zama ya zama sama akan addinai duka saboda bai za a bari suna yada addini suna yada wato bannan su ba mala sai ya kara cewa wasaha an hafsa annaha amrat jaratan laha saharata fa qutilat kuma wato ya tabbata hadisi daga hafsa binti umar ibn al-khattab wata bai wata ta yi mata sihiri sai ta bada umarni a kashe ta a nan kaga wato su sahabbai sahabbai in an lura ga wanda ya bibici tarihin sahabbai tun daga lokacin mazala mahallu har bayan shi an rika samun bayi wanda ba musulmai ba suna karkashin sahabbai musulmai to kuma amfanin wannan shine an rika samu a cikin wannan bayin daga bayan su suka zama malamai bayan sahabbai sun kau to wanda suka fi zama malamai shine waɗannan bayin da aka ɗauka da asalin su ko iyayen su ba musulmai bane ko su kansu ba ba musulmai bane suka zo suka karanci wannan addini suka zama manyan musulmai idan kana duba nafi aka yace maula ibn umar in kana duba ana magana magana sire sire din nan kaga daga baya sai Allah ta'ala ya sa albarka a zuriyarsa da aka yace muhammad ibn sire hafsa bint sire anas ibn sire to da yawa an same su sun karɓi musulunci kaga wannan ya zama alkhairi saboda haka ba sa jin kankanin su samu su sai wani bawa wanda ke ba musulmi ba zai na karkashin su ba sa jin wannan kankanin amma kuma duk da haka an samu kuma wasu wanda su kuma suka ji amsa musulunci to in ka ji in ka suka kace ba za ka amsa musulunci ba tunda addinin musulunci ba zai maka dole ba zai bar ka cigaba da addinin ka amma dai karka zo da wasu abubuwa kuma to amma kuma duk da haka an samu wasu daga cikin sun zo da wasu abubuwa daga baya ko dai suka cutar da musulmai ko suka cutar da ubangijan nasu ta wannan wato ta wannan wato siga ne ai aka samu wannan wani abu lulatul majusi ya kashe umar dan khattab wani alwan nan kaga ai shi bai musulmi wato bawa ne na al-mughira ibn shu'ba bawa ne nashi ya kuma zo madina saboda ana dan amfana da abubuwa da iya yi sana'o'in hannun da iya yi da sauransu to ashe dama ya binne wasu wani wata adawa ga musulmai musamman umar dan khattab kasan ne fushi ta yafi yawa ko yanzu idan ka je wajen farisawa wajen mutanen iran da sauran mutanen da yan shi'a alaka shi shi umar ibn nashi tafi yawa yafi yawa to shi shi shine ya zara kwanduwa sai ce lalle sai an sace farisawa duka kuma a zamanin sa ne aka wannan aikin ke zaka ga yadda suke adawa da umar ba su adawa da abubakar haka shi umar ai tsakaninsu da shi ba wata ga mace ba ki daya ba sauki to to kaga shi ai wannan wannan shi ai kaga ba ba wannan bane ba musulmi bane to a irin wannan ne aka samu ita ma Hafsa wata wata ɗaya daga cikin bayinta da aka da suke karkashin ta sai aka samu ita ma wata ta bata karbi musuluncin ba ta zan tana sihiri ta kuma mata sihiri din daga baya kuma aka zo aka tambaye ta ta cewa ta yi sihirin aka ɗauki hukunci akan ta za mu zo in Allah ya nan gaba za mu karanta ma banda ita aya akwai Aisha ita ma ta samu wannan matsalar amma dai za mu ji ita ruwayan Aisha za mu jinkirta magana akan ruwayar daga baya sai mu sai mu ambaci ta insha Allah to to ta wannan siga ne shi wato aka sama aka samu shi wato mughira afwan aka samu ita Hafsa an mata sihiri din so ita ma kaga wannan ba zahiri ba da wuya ta zama musulma ita wannan matan ko da ta yi da'awar musulunci zai wuya ta zama musulma saboda sihirin da ta yi yana nuna maka cewa ita ai ba musulman bace ba ta karbi musuluncin baki ɗayan shi ba to ruwayan Hafsa ma da ya ce wa sahha ya faɗa kai tsaye sabanin wancan ruwayan da ya faɗa cewa Imam Tirmidhi ya ce bai inganta ba nan ma da ya ce wa sahha kuma yanda ya faɗa din lalle haka ne ya inganta ruwayan yana cikin musannad na Abdurrazzaq as-Sanani ya rawaito shi daga Abdullahi ibn Umar al-Umari yace ko dai Abdullahi ko Ubaidullahi al-Umari daga Nafi ibn Umar Nafi Maula ibn Umar daga ibn Umar anna jaratan li Hafsa saharata cewa wata baiwa ta Hafsa ta mata sihiri wa atarafat bi zalika amma daga baya da aka zo aka bincike sai ta yace ta ji ta faɗa ta yi itirafi ta yi confession ta faɗa cewa lalle ta yi sihirin فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد daga baya sai ta ba wato Abdurrahman nan uwanta Abdurrahman bin Zaid tace to dauke ta kaje kashe ta ita Hafsa ta bada umarni haka kaga ta dauka hanta kenan wannan duka waqi'atu aini ce za mu yi magana akan wannan shin ya halta ta dauka hanta ko bai halta ba za yi magana fa ankara zalika Uthman sai Uthman ya mata inkari yace dan me ta za ta dauka hanta fa qala ibn Umar sai ibn Umar yace masa ma tunkiru ala ummil mu'mina min imra'atin saharat wa atarafat me yasa kake inkari wani irin inkari wani musu wani musu kake kake son kai ma uwar mumunai kawai dan ta ce a kashe wata mata da ta yi sihiri kuma ta faɗa ta ta itirafi ta faɗa cewa ma ta yi sihiri da gaske sai fasaka ta Uthman sai Uthman yayi shiru daga nan wato kaga shi Uthman ba yana inkarin dokan bane yana inkarin wannan dokan da ta dauka da hannunta amma ba yana inkarin cewa mai sihiri ya kamata a kashe shi ba ba inkarin yake ba abdurrazak wato ya rawaito wannan ruwaya kamar da kuka ji daga abdullahi al-umari yace ko dai abdullahi al-umari ko ubaydullahi al-umari abdurrazak sanani gani ya fi sanin hadisin abdullahi al-umari abdullahi al-umari jikan abdullahi umar dan khattab ne shi da ake ce mishi al-umari to ya fi sanin hadisin abdullahi al-umari akan dan uwansa ubaydullahi al-umari shi ko abdullahi al-umari shi kuma mai rauni ne to in yi ruwaya ce daga abdullahi al'umari kaga hadisin mai rauni ne kenan idan kuma hadisi ne daga ubaidullahi al'umari to kuma shi dama kuma abdurrazzaq din as-sanani shi kuma ruwaya ce daga ubaidullahi al'umari ta kuma ruwaya ce mai rauni kamar da babu abu da faɗa to kaga wato sanadin sai zama ta wannan sanadin dai akwai yar matsala amma dai ya samu taba akwai abu abu mu'ayyid darir ya ruwaito sanad da sanadi ingantacce zuwa ga ubaidullahi al'umari daga daga daga wato Nafi' Maula bin Umar daga Abdullahi dan Umar ya bada labarin shi ba dan kaga hadisin ya inganta kuma shi ma Abdurrazzaq As-Sanani ya ruwaito ta hanyar Ayyub As-Sikhtiyani daga Nafi' Maula bin Umar ne daga Ibn Umar dan haka dai hadisin ya inganta ta hanyoyin guda uku duka sun tabbata sadaka hadisi ne akarin ne tabbatacce cewa ya tabbata shi ta mala cewa sahha ya tabbata cewa Hafsa ta bada umarni wato a kashe wata mata ce mata sihiri sai dai anan ya ce abdurrahman shi ruwayan wato abdurzak da wanda ya roke rocewa daga abdullahi umar ya ce wai ta ba da umarin abdullahi bin zaid ya je kashe ta amma a ruwayan kuma ayyuba sikhtiyani shi ce waye ta ce ba dan uwanta ubaidullahi ibn umar kenan dan uwan abdullahi dan umar cewa ya je kashe ta kaga ruwaya zai zama kamar akwai sabani to ko da ma akwai sabani hadisin za a dauki ruwaya ce ta ayyuba sikhtiyani saboda shi ya fi babu kokonto na farko sannan kuma shi ya daga cikin manya-manyan wato almajirin na nafi ibn umar nafi maula ibn umar sannan in mamma kuma ba haka ba su za a iya tawfiki a ce to takila su biyu aka ce su je su dawo su dawo nan doka din tunda da zai wuya a ce ma mutum da ya iya wannan doka din sai ya zama wato an dauki sun dauki dokan Allah ta'ala akan wannan wacce nan wacce ta sihiri din wannan ruwaye daga guda biyu in mun lura duka da Hafsa da Jundub suna doka a hannunsu amma dukansu gwamnonin da gwamna da kuma halifa sun masu inkari amma kamar da muka faɗa ba suna musu inkari akan hukuncin ba abinda zai nuna muku cewa ba suna muka inkari ba suna inkari akan hukuncin ba da Abdullahi dan Umar je ya gaya masa cewa to ai gashi ai gashi ta riga ta yi tirafi sai ya shiru kaga ba yana inkarin hukuncin bane sai dai abin da ta yi wato yana ganin kamar bata kyauta ba to wannan malamai abin da suke kira shine waki atu ain yanzu idan kaji wani yayi wani kafirci ya faɗi wani kafirci ko yayi wani doka na wanda za a kashe shi akan ta kai ba za ka je ka ɗau doka a hannunka ba wannan ana kira shi wato waki atu ain ne kamar hadisi ne da wannan wato makahon ya ji wata mata tana zagin manzon Allah sai ka hakuri sai daba wata wuka kuma yana santa ita ce ta haifa mashi yara samaki kyawawa inji yake faɗa yake wato na dinga mata magana na dinga mata magana ta idainawa daga baya sai wato wato fushi ga Allah akan Allah da mazan shi ya ibe shi ya daba mata wuka yana yana makaho matsala sai ya ce jinin ta zama jinin banza wannan shi wata atu aini ne waɗannan duk malamai suna cewa wata atu aini ba za ka yi wato abinda ake cewa ran particularization of history ba ka ce kai ma yanzu idan ka yi wannan zagin manzon Allah wani je an kashe shi wannan malamai suna cewa wata atu aini la umuma lahu ba a yi masa umumi shi ta kaga su kansa Uthman ya musu ya mata ya mata inkari sai dai abin da kai ake faɗa akwai ta samu idan wani abu irin wannan ya maimaitu misali ka zo wucewa ka ka kasa guri wani abu ya ya faru to karka tsammanin fa wai za a kashe mutum za a kashe mutum saboda ya kashe wancan jinin banza eh saboda kawai abin da ba a so shine wato ka haifar da fauda anaki a gari wani sai ya je kawai ya shari ci ai ya zagin maza Allah ya ba a je a kashe shi kamar da waɗancan jahilai mutane sakwata wancan suka je suka kashe wannan bawan Allah kawai saboda kawai ya wato ya fi su gaskiya kawai suka kashe shi kawai suka mishi hukunci a karan kansu to shi amfanin a kabar hakim kabar mai hukunci mai shugaba shi ya hukuncin zai bincike ya gani idan ya bincike zai gani wato ya tace ta ko bincike ta baka sai a dauka a kansa amma idan aka bar ya daidai kun jama'a kamar da larabawa ke cewa la yasluhu an-nasa fawda la salata lahu ba za ka ce jama'a kawai su tafi su kawai a yamutsi ba babu wani wanda zai dinga musu wato doka wanda zai zama zai tabbatar shin doka ta dace ko ba ta dace ba almuhim dai abin da sa da kawo wannan waɗannan duka waqi'atu ainin ne ba za ka yi umumi ba jundub da hafsa abin da ya cancanta su yi shine su je su ɗaukaka magana zuwa ga zuwa ga wato shugaba to amma yayin da ba su yi ba shikenan ita hafsa haka sai aka aka aka ga matabanta da girmanta aka kyale ta shi kuma jindin ma kaga da yake kaza kaza kaza sai da aka sashi a cikin kurku daga baya dai ya fita amma dai ba a kashe shi ba sai aka saboda dan ba za a kashe shi ba saboda da ya dauki dukan Allah ta'ala ne wato da ya dace akan waɗannan mutane ba da lokaci ko ba ya cika to to bari mu karasa wannan sai mu tsaya akan masail a mala yace baka zalika saha an jindub yake ya tabbata daga jindub cewa shi ya kashe mai sihiri din wannan hadisin wato asalin ya gabata mun karanta wannan asali cewa jindubul khair ya je ya kashe wato wanda aka kama shi yana yin sihiri qala ahmad sai imamu amr ki cewa an talatatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam basani ba naku haka yace an sala an talatatin ko kuma sahha to yace ya tabbata daga wato wato wakadalika sahha an jindub qala ahmad an talatatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga sahabbai guda uku cewa sun yi hukunci sun yi hukunci da aka cewa hukuncin mai matsafi shine a kashe shi nan mala yana maganan wato Umar bin Khattab na farko da Hafsa da kuma shi Jundubul Khair to amma banda shi ma kaga su uku ko ya faɗa amma banda shi akwai wanda suka musu muwafaka muka faɗa muka ce kaman Uthman bin Affan ya musu muwafaka kamar kuma Abdullahi bin Umar ya musu muwafaka to akalla ka da sahabbai guda biyar kuma suka yada wani musamman shi umar kaga doka ya sa kanun ya sa doka ya sa yake cewa duk yayin da aka samu wani aka shi sahabbai duka kuma suka bi shi akan wanda kaga wannan ijma'in yan sahabbai ijma'in yan sahabbai kan cewa duk wanda aka kama shi yana yin tsabi kuma aka tabbatar cewa tsabin da yake ba wai rufa'ido yake ba akwai rufa'ido da zamu zo mu magana kan shi rufa'ido shine irin wannan da zai sa wasu abu wasu abu wasu magunguna a hannunsa da isa isa shi a wuta yace shi ba wuta mu ta kama shi ba wanda kaga wani abu ne na yaudara haramun ya amma kuma haka wannan ba sihiri ba shine sihirin da ake magana shari'a ba a sihirin da za a nemi taimakon aljanu ya rage wasu asu dabaru ana ana gani iri-iri to kaga wannan shine malamai ke cewa duk wanda ya irin wannan aiki to hukunci sa kisa me yayi aka samu wannan shine ijma'in sahabbai ijma'i ko ba a samu sai yayin da suka tabbatar wannan shine dukan a wajen manzon Allah saboda haka wato ko da ba mu da wata wani nassi to ya tabbata cewa wato hukuncin mai sihiri shine a kashe shi illa iyaka za mu zo mu magana akan cewa za a kashe shine haddi a matsayin kafiri ko kuwa a matsayin cewa ne hukuncinsa kenan da kuma ana karɓar tubansa ko ba a karɓar tubansa in ya tuba wasu malamai jumhurin malamai suna cewa ba za a karɓar tubansa ba a kashe shi kawai saboda ai kamar munafiki ne ba a sanin ba san tubansa ba zai sani kuma ai ya je ya koyo ya je ya koyo sharrin ai in ma an ce za a karbi tuban nasa to wani abu da ya koyo din wa zai iya kwakure shi kwakure shi daga zuciyarsa kaga ba wanda zai iya da dai sauran abubuwa manya da malamai malamai ke magana da kuma cewa in ya tuba kafin a kafin wato a akan masa ya tuba kan akan masa shikenan ya ci bilis ko ko a tunda wata iya ya taba yin kisa shi ma nan zamu gurin Allah da mai magana akan abin da malamai ke faɗa sai kuma mu ƙara shi da wannan aya ta suratul baqara mu ƙara fayyace magana cewa lallai abin da Qur'ani ya faɗa kai tsaye dilala qati'a shi ne maganar manzo Allah manzo Allah ya ce kafiri ne duk wanda ya je wajen boka ma ya gaskata shi to ya kafirce da abin da aka saka manzo Allah kaga an ce wanda ya je ma ya kafirta to ina ga shi wanda aka je wajen nasa ai bil ahra ya kafirin shi kansa sannan kuma akwai ayoyi a wannan aya ta suratul baqara za mu zo waje je waje akalla waje guda uku da Allah ta'ala ya magana ya faɗa ƙarar cewa su kafirai ne wannan dai shine abin da za mu tiki a kansu a kashe insha Allah ka mu shiga almasa'il abin da makaranta da Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh